بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار فهكا وانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة تسكين وانا يني لثلاثة عشرين دهوتو كو عشرين ده بيرغة وشهيدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da 14 ga watan hudu girgizar haihuwar isa kamar alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake zama dai don karatun littafin muktasar al-akhdari fil ibadati ala mazhab al-imam malik mun yi karatu wancan satin a cikin babin da yake magana akan fahara sarki malam kuma ya ambata mana cewa shi sarkin kashi biyu ne akwai sarkin hadafi shine tsaftatuwa daga abin da ya fito daga jikin dan adam ta gaban shi ko ta bayan shi ta hanyar wanke azzakari ko ta hanyar yin wanka da kuma tsarki na kabasi shine tsarki na dauda wanke abin da wannan abin ya taba ko dai fitsari ko bayan gida ko jini ka wanke shi daga jikinka ko tufafinka ko gurin sallarka wannan shine tsarkin kabasi ya ba mu ta karatu inda yake cewa faslun fi fara'idul wudu'i fasali akan farillan alwala ita ma alwala tana da alaka da tsarki lokacin da mutum ya yi tsarki ya yi fitsari ya kama ruwa ya tsaftace amma kuma bai samu cikakken tsarkin da zai ba ni damar yin sallah tawafi da sauran ayyukan da suke da buƙatar yi alwala da haka ita yin alwalar shi ne abin da zai dawo da cikin cikakken tsarkin shi ko kuma wankan janaba da haka to dai tashi alwalar sai ya fara maka akan farillan alwala din ni kuma sai rike ya dace ko mu kwatanta alwalar a dunkule alabashi daga baya mu kuma sai mu warware menene zai fado a matsayin farilla menene zai fado a matsayin sunna menene kuma zai fado a matsayin mustahabbi ita alwalar bisa abin da ya inganta daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar bukhari ta hanyar Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati غرا محجلين من آثار الوضوء ووضوء yace al'ummata za a kirawo su a ranar alkiyama ma'ana za a gane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar alkiyama sai ce gurran muhajjalina gurran shine fari da yake fitowa a goshin doki tahabin shine fari da ake gani a kafafun doki shine da Bahaushe yake masa fari biyar ko to duk dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai alwalai shi da addinin salati a kalau dan alkiyama zai tahi da fari guda biyar ne goshinsa da fuskarsa suna haske hannayensa da yake wankewa a alwala da kafafun shi za a tadda su suna haske suna walƙiya wannan ita ce alama da za a fara gane mutum dan al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan ke na ishi alwala falala a tsarin addinin musulunci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga aljanna sai yake jin karanta kalma a bayan shi da yawa ya sai da Bilal ne a bayan shi ko da ya dawo sai yake tambayar Bilal wai wani aiki kake yi wa Allah madaukakin sarki har nake jin sawun takalman ka a bayana a gidan aljanna yayi shiru ya tambayi zuciyarsa sai ya gane ba aikin da yake yi kawai illa baya zama face akwai alwala a tare da shi shi ne yake ce mashi shi baya zama sai da alwala da haka in tusa sai ta fito in fitsari ne ya fito in tsugunno ya to in yayi tsarki ko ba lokacin sallah bane zai saki alwala sai ke kuma in yayi alwala sai ya raka ta da raka'a guda biyu wannan shine ya bani kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen shiga aljanna da haka idan mutum na so tun da sassafe in Allah ya tafi mu alkiyama ya gaida aljanna to ya dage da yawan yin alwala haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bara ibn Azib sai ke ta wanda ya zo kwanciya da daddare alwala cikakkiyar alwala ya kwanta a hakarkarin shi na dama ya ce Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa qawwatu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت sai ce to duk wanda ya faɗi wannan addu'ar a bayan alwala kuma ya kwanta akan hakan karishi na dama don Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin wannan daren ya mutu sai ce za a sami mutum a cikakken musulmi a ranar gobe alkiyama da haka wannan sune kaɗan daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki ya tattara tare da yin alwala Allah ya sa mu da so da zamu gore ta to ita alwala bisa abinda malamai suke faɗa Umar dan Safabi an taɓa rawaitowa cewa wata rana ya hau kan mumbari ranar Juma'a duka abin da ya hudu da ita yi ne yadda za a yi alwala da haka kenan ba abin da za mu rera ba ce ba gaba ɗaya hudubar juma'a haka aka yi ta akan alwala da haka kenan baya bukata in za ka yi huduba sai ka gayyato bakin kalmomi sai ka karɓo don kaza sai ka karɓo kaza ka faɗi wannan ka faɗi wannan kai ma ka gane ko baka gane ba ba shi ne abin da ake da bukata ba wani sako kake so ka ba al'umma me kake so mutane su fahimta su gyara ko da sako ne guda ɗaya jama'a ku ji tsoron Allah ku gyara alwalar ku ta yi ga hudu ba a ranar juma'a da ka minti biyu ka samu minti uku ka samu biyar ka samu minti goma ka samu in dai sako ya sahi da abin da ake da bukata to dai hau gaba ɗaya kan mumbarin alwala ya koya muku haka kuma ibn affan ma wata rana da ya zo wajen mutane sai ki ta ku samu mun kasko da ruwa aka samu kasko aka ajiye mai shi ma sai ya kwatanta musu alwala sai ya ce wanda ya yi alwala kamar wannan da na kwatanta yace kuma bai wa yayi sallah raka'a guda biyu to Allah madaukakin sarki zai kaskabe zunuban shi Allah ya mu dace to ita alwala abinda malamai suke faɗa farkon abin da ake da bukata idan mutum ya zauna inda zai alwala bayan ya samu cikakken sarki shi bismillah ta ake bukatar sa zo eh mutum ya zai wannan babu hadisi da yake lalle idan zaki alwala sai ka ce bismillah yasa Imam Bukhari ma da ya kawo bayan sai yake cewa haɗin bismillahir rahmanir rahim ala kulli halin ko fi kulli halin wa inda al-wiqa'i faɗin bismillahi a yayin kowane aiki da kuma yayin kwanciya da iyali sai ka Allahumma jannib bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana bai samu hadisi da zai bude cewa ayi alwala bismillah ba yayin alwala amma sai kawo masa wannan hadisin ana iya yin bismillah yayin kowane aiki na alkhairi da ta ana fara da faɗin bismillahir rahmanir rahim sai ko mutum ya wanke hannun shi sau uku kafin ya tsinduma shi cikin makayin da yake alwala wannan saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yanku ya tashi daga bacci kar ya sa hannunsa cikin makayi har sai ya wanke hannayensa sau uku bai non bai san ina hannunsa ya kwana ba da haka to sai mutum ya wawo hannunsa wanki na tsafta da kamfatar ruwa sau uku in ya tsaftace in makayin alwalar shi buɗaɗɗe ne sai aje a hannun dama in mai matsatsan murfi ne ko baki kamar buta sai ka ajiye a hannun hagu saboda zai fi daɗin karkatawa a jikin inda a jikin hannunka da dama da haka mataki na farko faɗin bismillah da lokacin da ka yi bismillah ko ma kafin ka faɗi bismillah ka kullace a zuciyarka alwala za ka yi don haka farilla ta farko ta zo ita ce niyya mutum ya wanke hannunsa zuwa wuyan hannun shi wannan ana da bukata ya wanke sau uku bayan wannan mutum zai kamfaci ruwa idan ya ajiye makayansa ne a hannunsa na dama ana da bukatar kuskura baki ana da bukatar shaka ruwa nan mutum yana da zaɓi har kashi uku ko lokacin da ka ɗauko wannan ruwan a tafin hannu ka malamai suka ce take siffar da tafi inganta ko tafi dacewa ina za ka duka wannan ruwan da ka duka da shi za ka kuskura bakinka sai ka firzar guntun da ya rage a jikin hannunka shine za ka shafa mun sami yanzu kuskura baki da haƙa ruwa sau ɗaya kenan ko sai ka sake mai da hannunka a ruwan da ka ɗauko za ka duka ka kuskura baki ka zubar gutun da ya rage ka shaƙa sau biyu sai ka sake mai dawa har wayo in ka sake ɗaukowa yadda kai a na farko da na biyu haka za ka yi yanzu ka samu kuskura baki sau uku ka samu shaƙa ruwa sau nawa sau uku wannan sigar idan kai ta wadatar in kuma ka ɗauki sigar da ta fi zama shahararriya a malikiya shine ka ɗauko ruwa sau shida uku kuskura baki uku shakarwa da mai da facewa wannan ma ta yi maka abu kuma da suke ganin cewa an kai kan fata kwaya ɗaya tak sai ta zaka kuskura baki sau uku sai ta zaka shakarwa sau uku duk yadda kai alwala ta tayi ko dai kai kan fata guda uku ko ko kai kan fata guda nawa guda shida ko kai kan fata guda nawa guda ɗaya duk wanda kai a cikin alwalarka yayi kuma kuskuren baki da shakarwa ba sa wuce matsayi na sunna abin da ya rage daga nan sai me sai fuskar ka ko sai mutum ya ɗauko ruwa sai ya wanke fuskar shi wannan ta ko ina ka fara zubawa a jikin ta amma zan samu ne ka faro daga saman fuskar ka sai ya ruwan ka iyo kasa ana wanke ne daga inda gashi yake tsirowa na al'ada har zuwa inda ƙarshen haɓar mutum take wannan shine iyaka tsawon fuska faɗinta daga kunnen dama zuwa kunnen hagu wannan shine faɗin fuska da haka mutum sai ya wanke da ruwa sau uku kusan da hadisan da suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna faɗin ana wanke fuska ne sau uku bayan wanke fuska sai me wankin hannu in mutum ya ɗauko ruwa kuma wajen wankin hannu kare da aka yi a farkon alwalansa ya wanke hannunsa zuwa ina zuwa wuyan sawu yanzu abu da ake da bukata a yau tun daga kan tsinin dan yatsansa har zuwa zuwa hannunsa ko ake so ka sake wankewa in ka wanke daga nan zuwa nan to gaba ɗaya abin da ka bari a nan lam'a ce da haka in kara dubu kai kana alwala kara dubu baka da alwala saboda yi wannan wankin da kai na farko a matsayin mai a matsayin sunna ce ko a matsayin tsafta yake ko wannan da za ka ɗauko ka wanke ni ne yake matsayin farilla da haka ana so tun daga tsuntsiyar hannunka filin hannunka ƙarshe har zuwa zuwa hannunka su faɗo a cikin alwalarsa wannan sai ka wanke jina hannunka sau uku ka wanke na hagu sau uku kuma kowanne akwai tsefe tsakanin ƴan yatsu za ka sa hannunka ka dirza ka dirza ka dirza wannan shine abin da ake da bukata a cikin alwala lalle ƴan yatsun hannunka ka tsatsefe saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda'ta fa khallil bainal asabi in kai alwala to ka tsatsefe tsakanin ƴan yatsunka wannan mun samu wanke hannu kenan zaka wanke na dama ko kuku zaka wanke na hagunka sau uku sannan sai mutum ya sake ɗauko ruwa sai raba tsakanin hannunsa na dama da hannunsa na hagu bisa siffar ɗin hadisan da suka bari siffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fara shafa ne daga inda gayin sa yake tsuro inda ka wuce fuska kenan ko inda ya tsaya za a shafar kai daga nan za ka sake dora hannunka sai mutum ya tafi da hannunsa har sai ya zo kiyarsa daga kiyarsa kuma sai sake dawo da su inda ya fara yin alwala shine abin da ake faɗa bada'a bi muqaddami ra'sihi fa dhahaba bihi ma hatta balagha ila qafahu thumma raddahu ma ila al-makan alladhi bada'a daga goshi manzon Allah ya tafiyo da hannunsa har ya zo kiyashi daga kiyan hawo ya sake juyo da su sai da ya sake zuwa gurbin da nan ya fara wannan ita ce siffar yadda ake shafar kai sai mai rage sai kulluwa ko kunnuwa ma za ka ɗauka wannan ‘yan yatsun naka manuriya su za ka sa a cikin kunnanka wannan su ne za su wanke ma cikin kunnanka babban ɗan yatsanka shi zai wanke masa bayan kunnanka ana shafa a kunne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-udunari min ar-ra'si kunnuwa guda biyu suna daga kai me hikima ce kunnuwa guda biyu suna daga kai sai malamai duk masu tafsiri kamar da Tufatul Ahwazi wanda ya sharhi na Abu Dawud sai yake ta ayyum sahani wa la yusalani ma'ana kenan za a wanke su ne ba za a wanke ba saboda kunne yana da makwabtaka da kai yana da makwabtaka da fuska in ka dauke shi yana matsayin fuska kenan wankewa za ka yi za ka dauko ruwa ne kai ta jinza wanke wani ba sararin sun kunnen ka ko kuma in ka dauke yana makwabtaka da kunnen ka kenan shafarsa za ka yi yadda ka shafi kanka haka za a shafi malamai suka ce wannan ne fa'idar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-udunani min ar-ra's sannan kuma ruwan da ka shafi kai da shi wannan ruwan ne za ka shafi kunne ko kuma sabon ruwa ne za ka ɗauko ka shafi kunnen ka da shi malamai sun rabu gida biyu wasu malamai suka ce ruwan da ka shafi kunka da shi shine za ka shafi kunnen ka kamar malikiya sun tafi cewa sabon ruwa za ka ɗauko domin shafar kunne muhakkikun suka ce duk hadisai da suka zo kan cewa ana sabunta ruwa ba su da ƙarfi abin da yafi ƙarfi shine ruwan da ka shafi kanka shine ake so ka shafi kunnen ka da shi sai mutum ya wanke kafar shi ta dama iya kayar da ta wanku in son samu ne ma kar ya ɗara sau uku aw mutum ya wanke kafarsa ta hagu in son samu ne shi ma sau uku ko iya kayar da ta wanku amma dai ba a so mutum ya ɗara a wanki uku wallahu ta'ala alam wala ita ce siffar yadda mutum zai alwala sannan idan yayi sai mutum ya rufe da addu'a Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihin in mutum yayi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma za a tattabe zunuban shi Allah ya tattabe mana namu zunuban da ka sai mu koma zuwa ga littafi din sai ce faslun fi fara'idul wudu'i fasali da zai magana akan farillan alwala abubuwan da suke wajibi sai ka aikata su in baka aikata ba aikin ya samu gidi wannan farillan alwala yake ce musu akwai anniya akwai niyya niyya kuma duk hadisin niyya mun haddace ko innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa sai ce wa ghaslul wajhi akwai wanke fuska a bisa siffar da muka ambata wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini da wanke hannu zuwa gwiwar hannu wa mashur ra'si da shafar kai wa ghaslul rijlaini ila al-ka'abaini da wanke kuma kafafuwa zuwa idan sawu wannan saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati sai ce fasilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنا ذاك سامفر الليل جداهد سنقوم أفاي إذا قمتم إلى الصلاة إن كنت جوا ذا صلى أنا أفاي نية أتكنت ذاك أفاي نية صلى أفاي نية الولاء أتكنت إذا قمت كما قال الحديث إنما الأعمال بالنيات ذاك سامفر الليل جدانا ذاك سامفر الليل جدانا سيتي نشيدا والدرك أفاي تسوداوا shine bayan ka dauko ruwa ka sa a kan gaba to ana so kuma ka dirza ruwa dirza hannunka tare da wannan ruwan ko kuma idan ka zuba ruwa ka dirza to ka sake dauko wani ruwan ka sake bin dirza wanda kai wannan ne yake amsa sunan wanki ina za ka dauki buta ko ka farara ta akan hannunka ko da da kake bin hannunka har sai ta kare in ba hauce da gaskiya ne zai gaya maka cewa ya kwarara ruwa akan hannun shi ba zai tsaya wanke hannun shi ba haka inda za ka yi ka kamar ka jikin banko ruwa ya kwarara a kanta kwarara ruwa kai ba wanki ba kai ba sai suka ce wanki baya amsa sunan wanki sai an samu kwararan ruwa kuma sai an samu jirza yan yatsu ko bin yan yatsu a wannan gurin wannan ina ake kira wanki kamar yadda ba za ka sa ba kayan ka a bokiti kake kwarara ruwa a jikin su har sai idan an samu hannunka ya murza sana ki amsa sunan wanki a jiki ko injin wanki ne ka sa shi ma dai murza kayan zai za ana da bukatar ruwa ne tare da murzawa wannan yasa malamai suka ce tunda ba yadda za ka raba wanki da dirzawa to dirzawa tana matsayin ne tana matsayin farilla ba zubaro ake da bukata ba farilla ta kare ita ce yace wal fawru akwai kuma kulawa ko kuma gaggauta haka muke fasara su a malikiya ko amma abin da suke kira kan a matsayin al fawru shine in ka fara alwala to ka mai da sai har ka kare kar a samu turo wannan yin abin da ake da bukata lokacin da na wanke hannu a matsayin sunna kafin sa a cikin makayin alwala har zuwa lokacin da mutum zai wanke kafarsa ta hagu so ake kar hannunsa na dama ya bushe wani da abin da ake da bukata shine matsayin alfauru amma kar kai la'akari kuma da lokacin sanyi da lokacin da ake iska ko lokacin sanyi da lokacin da ake iska ba ke kana zuba kafin ka je gaba ta gaba har iska ta busar da shi amma duk lokacin da ake zaune lafiya a kalau ba tsananin sanyi ba tsananin zafi ba to ake in ka fara to har ka kare wata gabar bata buye ba ka zo wata gabar kada ka wanke hannunka ka kuskura baki kuma sai a kira ka sai ka dago waya kuma kana alwala sai ka amsa minti biyu ko har ma ka tayi haka saboda dan zurru sannan ka dafure ka sake haka ruwa ka sake wanke fuska ka wanke hannun ka sake kiran ka sai ka sake fita sai an jima sai ka sake da wani alwala sunan ta wasa dan ba samu ne ba ba a samu alfauru ba shine mai da kai ko kulawa ko gaggautawa da bahaushe yake faɗa in an samu wannan an samu farillan alwala wallahu ta'ala alam sai ce wa sunanuhu sunnonin shi fa sai ce ghaslul yadaini ila alqu'aini inda shuru'i akwai wanke hannaye zuwa wuyan hannu lokacin da zaka fara alwala wannan sunna ne wanki na farko da zaka yi kafin ka fara alwala wannan yana amsa sunan sunna a duk salloli kenan eh kuma a sallar asubahi ne wasu malamai suna ganin yana amsa sunan wajibi saboda akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh ku aka farka daga bacci kada ya koma hannunsa cikin makayin alwala har sai ya wanke hannunsa domin bai san idan hannunsa ya kwana ba wal mazabatu kuskura baki ita ma sunna ce kuskura baki ne daukar ruwa da sawa da jijjiga da dawo da shi in ba da rahimi bai amsa sunan kurkurar baki ba walistin shaku irin dukar ruwa zuwa cikin hanci walistin saru fato da ruwa daga wannan hanci wannan duk suna matsayin sunna waratu mashir ra'si da biyo da shafar kai wannan ita ma sunna ce shafar daga goji zuwa keya wannan ita ce take amsa sunan wajibi dan sunan sa ba ta amsu wamsahu bi rubusikum shi yasa su malaman suka ce ko dan yatsa ne ka sa a cikin ruwa kai ya mata shafar kai ta yi in dai an samu kamar ruwa a hannunka da taba wani bangare na kanka ko ina ne shafar kai ta amsa gaba tunda kuma ga ayar muna bukatar yadda za mu fassara ta ga yadda manzon Allah ya fassara ta a aikace haka za mu fassara ta da haka in ka ɗauki hannu daga farkon kai ka je keya ka amsa umarni da Allah madaukakin sarki ya baka wa qahu bi ru'usikum jiyo da hita da giyar ka dawo goshin ka wannan kuma bin aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya aikata a cikin alwalashi ya sa malami suke sa matsayin ne matsayin sunna sai ce wa mashul uzunani da kuma shafar kulluwa bisa da muka wuce al-uzunani min ar-ra'si fa yusahani wa la yuslani wa tasjidu al-ma'i lahumma da kuma sabunta musu ruwa yasa muka ce malikiya sannan ta fa akan cewa tsakanin kai da kunne ana sabunta musu ruwa galibin malamai sun tafi ruwan da ka shafi kanka shine ake shafar kunne da shi sai ce wa tartibu bainal fara'id da kuma jerawa tsakanin farillai wannan shi ma wajibi ne waɗanne ne farillan da za a jera idan kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn to ka zo alwala ko ake farilla ta farko da za ka fara aikatawa bayan ka wanke hannu kuskura baki ta karo duk sunna ne wannan ko farilla ta farko wanke fuska to kada ba kana wanke fuskar ka kuma yake wanke kafarka baka jera su ba in kana so ka jera da Allah ya ce fa fasilu wujuhakum ya biyo baya sai ya ce wa aydiyakum ila al-marafiq da ka sai ka fara hannun dama da hannun hagu dalilin gabatar da dama akan hagu hadisin Aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu tayammulu ko sai tana afi kuhurihi wa tanawulihi wa tarajulihi wa fi sha'rihi kullihi wajen tsarki wannan ya shafi alwala ya shafi wankan janaba yana so ya fara gabatar da fatan dama haka wajen tafin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya fara yi da dama sai yace wa fi ta'ani kulli ko dace dukkan mata aninsa yana so ya zama to dama ce ta fara zuwa kafin hagu sai dai gurin da ba alfarma kamar ban daki in ya kama zaki gaban daki nan ba a so a gabatar da dama babu alfarma a ban daki amma zaka fito daga ban daki sai ka gabatar da kafarka ta hagu in za ka fito daga masallaci babu alfarma za ka yi ka jiho kafar ka ta hagu a ciki ko ba alfarma fito daga masallaci ai shiga masallaci shine alfarmar dan yin inda ya fi ko ina tsarki a doron duniya ai masallatan Allah madaukakin sarki da haka in za ka yi gefe ka shigo da dama duk inda zaka fito kuma ba inda zaka je da yau masallaci zaka yi ka je ko kafar ka ta hagu ka fito yasa malamai suka ajiye kaida duk abin da yake da alfarma kafar dama wanda ba alfarma sai ka samu kasar kafar hagu sai ce wa tartibu bain al fara'idi da kuma jerawa tsakanin farillai wannan shi ma suna ne daga cikin sunonin alwala yanda ya gama da farillai ya gama mana da me da sunna sai ka wani hukunci sai ce wa man nasiya farban min a'dha'ihi sai ce fa in tadhakkarahu bil qurbi fa alahu wa ma ba'dahu wa man nasiya farban min a'dha'ihi wanda ya manta farilla min a'dha'ihi daga gabban cikin gabban alwarata sai ka gamanta wata gaba ta farilla sai ma da ce fa in tadhakkarahu bil qurbi in ka tuno a kusa fa'alahu wa ma ba'adahu sai ka aikata wannan gabar ka wanke ta wa ma ba'adahu da abin da ya biyo bayan ta man da fiye farban min aba'i wanda ya manta farida daga cikin gaban shi sanai ce fa in ta zakara bil qurbi in ya tuno a kusa fa'alahu wa ma ba'adahu ya aikata da abin da ke bayan ta ita wannan kalmar bil qurbi a kusa ya zamu gane kusa na'am eh sai aikata ba mun sani mana na'am har nan magana take ba mu sani na'am yawwa na yawwa eh na'am na'am na'am eh na'am shi ma da yake ta abin da ya dauka bil qurbi shi da lokacin da mutum ya wanke fuskar shi kamata ya wanke hannun dama ko sai mata mukaddara bai wanke hannun dama ko sai wanke na hagu ya wanke na hagu ya shafi kai sai ya tuna anan kurku ne ko sai ka dai ka sake wanke hannun dama ka kuma ka sake wanke hannun hagu sai kuma ka shafi kanka haka ma da yake da bayani ko haka ce suka ce yawa eh na'am eh na'am eh na'am okay bai an tashi da kan kan ba ai sai fa ala huwa ma wa'ada sai ka aikata gabar da ka manta da kuma abin da ke bayan gabar na ga ka sake shafa kanka eh farilla na muke magana na'am Na'am. Eh. Eh. Eh. Ka zama alulata ka sai ka suna bakon ke fuska ba ko? Na'am. Wato duk da hukunci ne abu yake da bukata kawai za mu gane kurku kusan na na nisa da wajen alwala da aka maga kai ta dauki a wannan tafiya kenan na'am kafin ayi sallah alqurbu ko to wasu malaman duka matsala ce ta karibi menene ake iya dauka alqurbu to wasu malaman suka ce normal mutum a kuma normal condition ko ba tsananin sanyi ba tsananin zafi in mutum ya aula mun tino yake dauka kafin jikin sa ya bushe na minti biyu ko minti ɗaya ko minti uku ko dan wani lokacin da kake dauka jikin alwalar ka ya buye mala wasu halwa suka ce wannan ne kurbin da ake da bukata da haka ka kammala alwala ne ka tashi ne baka tashi ba dole ka gama alwala ne ka jikin ka har ya riga ya buye kuma ka tuno baka wanke hannun dama ba yanzu ka fita daga kurgu daga kawai gabar za ka wanki a yanzu da ka jama alwala jikinka mai gan busha ba sai ka tuno abu wata gaba ta farla da baka wanke ba to za ka da ka wanke wannan gabar kuma da duk abin da ya biyo bayan ta na sunna ne ko farla duka za ka mai ta su kamar ma da ya fasa da wanke hannaye ko sai ka tuno kafin jikinka ya bushe ba tun ka gama alwala sai ka da ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu ka sake shafar kai ka biyo da shafar kai ka wanke kulluwa sannan ka wanke kafar dama sannan ka wanke kafar hagu wasu malaman sun karta kurbu shine yanayin yadda jikin mutum zai bushe a lokacin da ba tsananin sanyi ba ba kuma tsananin zafi ba wallahu ta'ala a'lam kai dai abin da zuciyarka ta kwanta maka wannan abin da wuri na tuno to wanke shi gaba da in zuciyarka ta tuna maka kwanta maka cewa lalle wani abin ya dade to wannan gabar ita kai zaka wanke shine ce wa in qala in kuma abin yayi tsawo sai ce fa'alahu wahadahu sai ka aikata wannan gabar ita kadai ba bukatar kai samai mai ta wata in har bayan ba ka zo kai sallah ne kai na fulfuli kana cikin karatun alqur'ani sai ka manta alwalaka ba wannan dama baka wanke ba kawai sai ka fito ka wanke iyaka hannunka na dama sai ka koma ka cigaba da karatu inda ka sai alwalaka ta suka tattau in tsada kenan idan abin yayi tsawo sai ce wa aada ma sallah qablahu amma sai ya maimaita abin da ya sallata kafin wannan wankewa me yasa za a maimaita abin da aka sallata saboda farilla ne ya ce wa man nasiya farban min a'da'ihi wanda ya manta farilla cikin gaban shi da haka to tun da farilla ce aiki ne da dole sai kai Allah madaukakin sarki zai karba da haka wannan sallar da kai ba a karu ba sai ka dawo ka wanke in sallah uku ce in sallah biyu ce in sallah ɗaya ce sai ka dawo ka cika wannan gaba sannan ka maimaita ta wallahu ta'ala alam sai ce wa in taraka sunnatan in kuma sunna ce ya bari sai ce fa'alaha zai aikata wannan sunnar saboda abin da zai fuskanto shi na sauran salloli wala yu'idu salata ba zai mai ta sallah ba yi kuskura baki ne bai yi ba eh da yi sallah magariba ya yi sallah isha sai suna bai kuskura baki ba yake nan kawai sai saro bakin sa a zo kuskura ya yi tsari kana Allah ta tsaka amma baya bukatar ya dawo yi mai baya bukatar ya dawo sake sallar shi wallahu ta'ala alabi da mafanci tsakanin sunna da farilla in farilla ce har ka riga ka yi sallah sai ka aikata ta sannan ka dawo ka sake sallah in sunna ce kawai za ka aikata sunnar dan alwalarka ta cika amma ba ka bukatar ka maimaita sallah sai ce wa man nasiya lum'atan wanda ya manta da wata lum'a shi da wata ƴar da'ira ba ta samu ruwa ya shige ta ba sai ce ghasalaha wahadaha sai ya wanke ta ita kadai baya bukatar ya nemi su abin da ya biyo bayan ta sai ce biniyati ita ma wannan lum'ar ana wanke ta ne da niyya ma'ana ka kaddara cewa wani kifi ne na alwalarka kake so ka cike ita ce ne da ake da bukata ba wai ka kaddara ba Allahumma inni nawaitu ghusla lum'atin ko wani abu saura ko ba bukatar faɗin irin waɗannan yace wa in sallah qabla zalika in yayi sallah kafin ya wanke wannan lum'ar sai yace a'ada zai maimaita wannan sallah wata sabuwa kuma ya ce in sunna sai aikata za ka yi ko bayan ka maimaita sallah ba nan ko sai in ka samu lum'a sai ka wanke lum'ar kuma sai ka maimaita sallar ka me yasa na'am na'am eh na an samu wani sahabi da lum'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya wanke sannan ya sake sallah ko mun samu hukunci ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun kaddara babu da hadisin a hankalta ne hikimar da yasa aka samu lum'a dole sai an wanke ta an sake sallah ko mula guda ɗaya sai muke so mu rike na'am mm eh so nake ka hada tambayar da karatun ba ya ce idan sunna ce ka manta ba malum a jikin ta ina ba mana idan sun sunna ce ka manta gaba daya sai ce kawai aikata ta zaka yi baka bukatar sallah to me hikima da kuma aka samu lum'a sai an wanke ta amma mai ta sallah na malamin mu na'am na'am ita ce ansar ba a samun lum'a sai a gaba ta farilla ba bai da ta samu lum'a sai a gaba ta farilla ko dai ka same ta a fuska farilla ce ko ko ka same ta a hannun dama ko hagu farilla ne ko a same ta a gabar dama ko hagu farilla ne amma ba za samu lum'a ba a kurkurar baki ba za samu lum'a a shaƙa ruwa ba ba za samu lum'a a juyuwa da shafar kai ba ba za ta samu luma a shafar kunne ba ana samun luma ne a gaba saboda take tafarin ba to tunda gaba ce tafarin la kenan dole an ka aikata ta alwala ba da cika ba sai ka da ka sake sallah wannan ita ce hikima da nake so mu rike wallahu ta'ala alam sai ce wa in sallah qabla zalika in yayi sallah kafin wannan a ada mutum zai maimaita wa man tadakkara al-mabmadata wal istinshaqa wanda kuma ya turo da kuskurar baki da shaka ruwa ba'ada an shara'a fil wajhi a bayan ya riga ya fara wanke fuskar shi fala yarji'u ilayhi ma to ba zai biyo ba zuwa ga me zuwa ga kukurar baki din da shaka ruwa hatta ya timma wudu'ahu har sai ya cika alwalar shi da mutum ya zo sai manta bai kuskura baki ba bai shaka ruwansa ba kawai da ya wanke hannunsa yana ɗauko ruwa kawai sai ya fara shafar fuska ya zuba ruwa kawai tuno babu kukurar baki ba ya ruwa to sai manta da kuskure bakin ya manta da takarwa sai alwalar sa ta ta tuttuk sai kuma ya dauko ruwa ya zama to ne zai kuskure baki zai taka sai zama to yanzu fatiha ita ce aikin sa na karye a cikin alwala ita ma malamin suka ce ka'idar hila in aka fara aiki na farilla to ba a bar a dawo kuma zuwa ga farilla har a dawo zuwa ga sunna da ka shigo masallaci sai ka kafarta sallah saboda ma Allahu akbar sai ka tana baka yarda a kanin fajiri ba sai ka fase ka kuma ka ce kai raka atanul fajrin ka ita sallah asubahi gaba take da raka atanul fajri wannan farilla ce wannan sunna ce ko da sunna ce muakkada da haka to ba a fara aikin farilla a bari a dawo kuma zuwa ga me zuwa ga aiki na mustahabi ko zuwa na sunna wallahu ta'ala ala da haka kenan mun rike hukunci in farilla ce muka manta to to ba bukatar mu kare alwala a take za mu biyo zuwa ga farilar da muka manta mu yi ta da kuma abin da duk zai biyo bayan da cikin alwala in sunna ce sai ka bar sai ka gama alwalarka sannan kuma sai ka dace muqaddara biyowa da shafar kai da mutum ya shafi kansa haka me yakon ya zo da hannunsa kawai ya taho wankin kafa yana wanke kafa sai tuna cewa ai ga biyo da hafar kai ba sai ya wanke kafarsa ta dama ya wanke kafarsa ta hagu in ya kare ya dauki ruwa kuma ko sai ya biyo da shi shikenan aikin sa ya kare wannan ne bambanci tsakanin farilla da kuma sunna na sai ce wa fada'iluhu mustahabban alwala din abinda ake so a kiyaye suna kara alwala daraja da kima sai ce at-tasmiyatu akwai ambatan Allah madaukaki shine sunan Allah madaukakin sarki mun ce babu hadisi da zai ce lalle lalle ya inganta kuma sai kai alwala wannan babu amma dai bisa umumi hanyoyin hadisai din da kuma ya inganta a bace Allah madaukakin sarki kan duk wani aiki na alkhairi ana faɗin bismillah ya kare da matsayin mustahabi sai ce wasiwaku da kuma yin aswaki kafin mutum alwala ana so ya aswaki yanzu ne kake so mun kare karatu ka saki alwala to sai yanzu ka dauki aswaki ka kafa abajin ka kajilza ko kuma ka fita daga masallaci kafin ka dauki kusa ka zauna sai ka sa aswakin ka kajilza a bakin ka ka samu mustahabin ka dan kana zuwa kuskure baki zaka yi ka zubar da wannan ruwa din wannan malamai suka aje a matsayin wasu a sunna ay mustahabi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ko ma'a kulli wudu'in ko kuma inda kulli salati ba dan kalla takura al'ummata ba kar ta su cikin halin kakana kai da na ce dole ne suke asuwaki yayin kowace alwala ko kuma yayin kowace sallah da muke yana so kowace alwala da wanzu akwai asuwaki kowace sallah yana so ta zama to akwai asuwaki amma kuma yana jin kada takura al'ummar shi a ya samu mutum da alwala guda ɗaya yayi tun daga asuba har zuwa isha'i da ita kuma sallar ta yi ko to amma tun da an ce ma a kulli salatin sai zama to kenan za ka yi ga azhar yake asuwaki in za ka yi ga azhar yake asuwaki in za ka yi ga magriba yake asuwaki in za ka yi ga isha'i sai kai asuwaki za a iya samu kuma daga asubahi kafin azhar din kai alwala sau biyar to ana da buƙatar kai azwaki sau biyar kenan duk da ba lokacin sallah bane shine hikima ko kuma amfanin samun wannan babanin amma a kulli salati da kuma a kulli wudu'i da haka in alwala ce zaka yi ana son azwaki in sallah ce zaka yi ana son azwaki malamai ba za su ce maka dole bane saboda manzon Allah ya ce dan karin takura al'umma ta ba za su ce maka sunna ba ce aka ce sunna ce akwai nau'i na ƙara ƙarfafa hukunci yana suka ajiye a mustahabi manzon Allah ya so to tun da ya so mu biya mai bukatar sa inda hali da ka inda da hali mu samu abuwa ke mu sa a baki wannan kafin kowace alwala wannan sunna ne sai ce wa za'idu wai ba karatu yake ba wa za'idu ala darbati al-ula غفلة الأولى كو يو ونلا سا ضربتي نكو أنا ضربة سأتي ماما كو والزائد على الغفلة الأولى كو في الوجه واليدين sannan da ƙari a kan wanki na farko wajen wanke fuska da wanke hannaye sai ma naka barba na to zafla ne sai sai da ƙari a kan wanki na farko da na biyu wajen wanke fuska da wanke hannu wannan duk wasu haɗi ne idan mutum ya zo alwala imam bukhari da ya zo kitabul wudu'i sai yake cewa asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta a alwala ne wanki daidai wannan ne asalin wajibi da aka ga dan abbas ya tashi rawaito a alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace manzon Allah ya raula gaba da tun daga farkon ta har karshen ta farya daidai wanke hannun farko sau daya kurkura baki sau daya shaka ruwa sau daya wanke fuska sau daya wanke hannu sau daya daya hannun sau daya shafar kai sau daya wanke kafa sau daya wanke kafa sau daya haka manzon Allah haka Allah da abbas ya rawaito kuma da yana na a cikin Imam Bukhari cikin Sahih Bukhari da haka kenan tunda an samu hadisi abu ba ba yake cewa manzo Allah azza da aka fara wajabta masa bayanin da ita ce alwala tana wajabta ne kawai da kiki dai dai dai sannan aka samu hadisin da Abu Khari na Abdullahi ibn Zaid yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya alwala kiki biyu biyu biyu biyu biyu da kan kada da Abu dan Abbas da Abdullahi dan Zaid sai da manzo na Abdullahi dan Abbas wanda yake na farko bare da manzon Allah ya kalla na abuna ɗan zai na farkon yi ne wajibi na biyu yana matsayin mustahabi na biyu yana matsayin mustahabi sannan kuma da umran maula kuma ibn affan da ya zo kwatanta alwala shi kuma sai ya kwatanta ta cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta ne kifi guda uku to shi yasa malaman malikiya suka tafi cewa to wanke biyun zakai ko wanke ukun zakai da na biyun da na ukun dukkanin su mustahabi ne abin da yake wajibi shine wanki kaya ɗaya kat wannan shine wajibi amma dai kuma malamai sun yi ittifaki makaruhi ne mutum ya ƙara akan wanki na uku kada mutum ya wuce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata matsawar bukata ta biya daga wanke hannun ka uku ya wanku ka wanke fuska ka uku ta wanku to makaruhi ne kuma ka wanke sa hudu sau biyar ba a so mutum ya wuce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba barzuwa ta wajen hakan ba sannan wani musahabi sai ce wal bidayatu bi muqaddami ra'si da farawa da gaban kanka lokacin da zaka yi shafar kai ka fara ta gohinka ka taho baya wannan mustahabbi ne wa tartibu sunan da kuma jeranta sunnoni haka ne to kuma sunnoni ya zama to kuskura baki shi a farko shaka ruwa a biyu fashe ruwan a uku juyo da safar kai a hudu wannan su ma ka jera su a wannan jerin shi ma ne mustahabi ne kamar da su kuma jera farillai yake matsayin ne yake matsayin sunna sai yake wa qillatul ma'i ala al-hukmi da karancin ruwa a bisa gabbai karanta ruwa a bisa gabbai wannan imam mustahabi ne kada ka za kai alwala kuma ka zo ka bata kusan bokiti guda ko bokiti guda biyu wannan akwai albazaranci a ciki ta ka bude banko da gudu kana sa har ya kasa da hannunka sai ka kafin kai alwala in ka dauke minti uku kana alwala inda za a je bokiti sai ya kasa minti uku da na bokiti guda ka bata a wannan alwalar ta haka in son samu ne ka samu yar madaidai ta rubuta ka koma gefe ka kyautata alwalarka wannan shine abin da ake da bukata killatul ma'i alal udu mun zo zamanin da wama garbi wannan bikin ko su a da in aka ajiye maka maguta aka ce bata ta Allah ba za ka bata ba kuma har yanzu aka kai ka wani sasan na sasan na Najeriya aka ce ka bata buta ɗaya Allah ba za ka bata ba saboda ruwan yana da tsada ko ne da wurin da abu ba baka na mata ko zuwa yola ne ko zuwa ogun ne akwai ne garin da muka wuce wallahi mutane ne akan jaki da jarkoki kuma tafiya ne isa mun kusa kilomita ɗaya ko kilomita biyu wallahi muna ta wuce sai wani ke ban labari da su wannan mutanen jimin da'iman aikin su kenan suna tafiyar kilomitoci ne masu yawa kafin su ɗauko ruwa su dawo haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ake mai nisa wani lokacin kafin a samu ruwa a dawo yasa ya ganin mutum yana da bawa wannan bawan aikin sa kawai ɗauko ruwa in aka bani rakumi da safa kawai ko jaki ya je lafto musu ruwa anan ya lafto anan ya lafto anan in dai kokare ka hijira kafin sallar magariba aikin sa ya kare a bani abincin sa in dai mutum hada da abincin rana ya tafi in zai dawo ya ci abincin dare aikin sa kawai ya kawo ruwa wannan gidan don aka ce ka ɗauki goki take alawa da gidan ba za ka iya ki ba to amma yanzu zo lokacin da in ma baka ɗauko ba ko bai fanfanka bai zo ba bakin ka sai baro sai naira goma ko naira goma sha biyar yasa ba ma jin ciwon ruwa din amma su a zahiri da ruwa cikin wannan bokitin alfarma ne manzo Allah ya zauna ni da sahabban shi gaba ɗaya za su yi alwala duka gurin abin da aka rasa ruwa ne da kofi ba ɗaya ba manzo Allah da sahabban shi sama da guda ɗari to ka kake na aka ce za a yi alwala da ruwan ya za a yi shi yasa da manzo Allah ya koma hannunsa cikin wannan ruwan sai sahabi ce na ga ruwa na kulkulwa daga tsaga tsakanin hannayen manzon Allah ko yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasfan fasfan ruwa burbudu burbudu sai manzo Allah ya kamu sai ku yi alwala na farko yayi na biyu yayi har sai da aka bokan na karshe ruwan yana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare hannunsa daga sai da aka samu mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka yi alwala din to in za a bu irin wannan halin ya za a yace ba ka bata ruwa ka bata da haka to mutum da Allah ya soke mana wannan wahalar me zamu wa Allah wajen godiyarsa inda muke kokari muke takaita amfanin ruwan kan almubazarancin sa yayi yawa a bude ruwa ga mutum da yana cika kwata duro goma duro a irin za a farfe ta bokiti goma ko da za a wani farfe ta abin yayi yawa ake kokari ana takaita amfani da ruwa wannan ne yafi dacewa qillatul ma'i ala al-udu sanaita wa qaddar qadimul yumna ala al-yusra mustahabi ne mutum ya gabatar da dama sannan hagu hadisin na Aisha da muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar fara yin dama kafin hagu yace wa yajibu takhalilu asabi'il yadaini wajibi ne kuma a tsatsefa ɗan yatsun hannu in mutum ya zo wankewa hannun shi to ba mu ce ya zo ya wuce har yatsunsa to sa hannun ka kuma tsakanin ɗan yatsun ka ka dirza wannan yana amsa sunan wajibi ne ba ganin dama bane sai ka tsatsefe su wata kin hikimar tun da ka wanke a kifin farko in ka zo ka sake haduwa wanda ka wanke wata kilwar ruwan na biyu da shiga tsakanin hannu ya tsinka ba yasa aka ce to wajibi ne ne ka dirza ruwa ya shiga tsakani saboda kada zama to wancan ruwan na farko ya yaudare ka kuma ka bar lum'a a gurin wallahu alam amma dai manzon Allah ya umarni in dai ka zo alwala fa khallil bainal afadi ka tsantsaye tsakanin in ya tsinka wannan ko da lum'a ko ba lum'a ko yaron ko bai ko ba ana da bukatar lalle ka dirza tsakanin in ya tsinka umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini an so mustahabi ne shi kuma a tsantsece a wajen ɗan yatsun kafa su amma malamai suka ce abinda manzon Allah ya ce shi ne wa khallil bainal asabi ka tsantsece tsakanin ɗan yatsunka bai bambance na kafa ba bai bambance na hannu ba da haka in ka zo ka kawai ka jirza ɗan yatsunka har na kafar ka ya zama to yatsun hannu ɗan yatsun ka ya zaka tsakanin ɗan yatsunka ka jirza wannan shi ma wajibi ne a cikin alwala wani ma da ibnu sayyidin na yana da cikin da suka fara sharhi sunan tirmidhi amma Allah bai kaddara masa kada sawa bai kare sai yace ana jirgin ɗan yatsun kafafu ne idan ɗan yatsun mutum amanna suke ko tana da takura sai da ruwa ba zai shiga ba amma idan ruwa zai shiga su wanke sai yace wannan ba wajibi bane ba ita imamu shakari da yazo sai yace a'a ko ruwan zai shiga ko ba zai shiga ba ko ruwan ko ba zai wasu ku ba wajibin shine mutum ya sa in yatsun sa ya dirje tsakanin yatsun sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wa kallil bainal asabi ka dirje ko kuma ka tsotse fa tsakanin in yatsun ka wallahu ta'ala alam sai yace wa yajibu haka nan ya wajaba takriru lihiyat al-khafifa mutum ya tsotse fa dan gemun sa wanda yake mai sauki wanda bai da yawa gemun da bai da yawa wajibi ne a tsotse fa yi bil wudu'i wajen alwala dunar khafifa banda wanda yake mai sauki shi ma muka sake tambaya ake bambance gemu mai kauri da wanda bai da kauri kafifa da kafifa ya ake bambance su wanne ne gemu mai kauri wanne ne mara kauri na'am na'am eh na'am yake magana sa na'am da haka mi zani mala abdullahi ita ba an goma kogoro ba ma mai kauri bane ba ko yawwa to garga ba ne kalmar kyara din wasu malaman sun tafi mutum ya kalli madubi sai ka kalli gemunka in dai ka gano fatarka a jikin gemunka to gemun ka ba mai kauri bane ba in dai banda gahin zaka ga fatarka to gemun ba mai kauri bane dan haka wajibi ne ka jilla ya zama to fatar ruwa ya taba ta in kuma idan ya ka tsaya a gaban gudubi sai dai ko ka ga gahi ba za ka ga gahi a gaban habarka fatar da take jikin gahin ba za a gano ta ba to wannan kasifa ne wannan ba wajibi bane kai ka jilla a lokacin da ka waro an kauce gemu shikenan bukata ta biya sai yace wa yajibu takhliluha fil ghusli amma wajibi ne mutum ya tsantsefe gemun sa a wanka walau kanat kasifa ko da wannan gemun mai kauri ne wallahu ta'ala ala da haka dai wannan shine abin da ya ambata fasalin da zamu tafi nan gaba insha Allah ne fasalin bin wasatul wudu'i abubuwan da za su iya wasu warware alwala abin da muka faɗa iyaka nan Allah madaukakin sarki amfanar da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace ba sani ba dan akwai mai matsala guda da ko guda biyu na'am da wani ya fara daga hannu na'am na'am eh eh na'am na'am to da abu ne ka taho ka zo na sallar asabar ku bani tare da limami ne ka zama alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da ya burge Allah madaukakin sarki ne wanda ya wajabta shi a kanka in dai aiki za ka yi ka burge Allah to yi wanda ya wajabta maka da ka yanzu da ka farka sallar asubahi ake ta wajibi ko to ka taho ka zo na sallar asubahi ta wajibi ni da ya burge Allah madaukakin sarki kanta bana kana rakatar fajari a cikin gidanka wallahu ta'ala alam na in ka saba yi kana yi kullum sai ka bari idan bayan sallar asubahi ka yi bacci ka tashi da safe sai ka rama yi ana rama bayan sallar asubahi wasu malaman kuma suka ce ana gama sallar asubahi sai ka nike ka rama na wa alaikum na'am na'am na'am duk wanda ya ma daɗi a magana da ta farkon duk wanda ya ma daɗi in ka gada ma ka fara yin wankan sabulu ka gada ma ka fara wankan janaba duk wanda ka ji zai maka daɗi da tsafta ni za ka yi insha Allah eh eh lalle ya tabbatar ruwa ne ga kasan zobe ne in kuma ya tabbatar ruwa baya ga kasan zobe to da lumu a yake sallah kuma sallar ki ba ta karbuwa wajibi ne yasa Imam Bukhari da ya rawaito wani malami sai yake cewa na malamin yana jirza zoban sa yana wanke zoban shi idan ya zo yin alwala eh ka turo ni gaba ka tura shi baya ka tabbatar da irin da zoban ka take ka wanke wallahu ta'ala ala na'am eh na'am na'am suka da muka ce tafihi ne in ka ɗauko ruwa ka kuka ka kuskura baki da shi kana zama ya ka sake shakar ruwa da wannan guntun sai zaman to da kuskura baki da shakar ruwa za ka yi ne sau uku da ruwa kuma sau uku na ga lokacin da ka shigo mun gama bayanin sa ka shigo da haka wannan yayi amma duka siffofin guda uku kowanne ka ya inganta ko dai zaman to kan fata ɗaya ce za ka yi a yadda ce za ka yi kuskura baki ka shaka ruwa ta biyu ma haka ta uku ma haka ko kuma ka ɗauko ruwa ka yi kuskura baki sau uku ka sake ɗauko ruwa ka shaka ruwa sau uku ma'ana kan fata ɗaya kuskura sau uku kan fata daya shakawa sau uku siffa ta uku kuma shine yadda muka saba yau da kullum ka kamfato ka kuskure ka sake kamfatowa ka kuskure ka sake kamfatowa ka kuskure ka sake dakowa ka shaka ka face ka dako ka fata ka shage ka dako ka fata ka shage malamai suka ce kowanne kai yayi amma wanda ya fi dacewa shine kan fata daya kuskura da shaka wata tabbatar kuskura da shaka wata tabbatar kuskura da shaka wallahu ta'ala alam sunna ce duk wanda kai Allah da yayi na'am wa alaikum assalam na'am wala ban kiyaye wata da duba ba duka abinda malamai suke sa dai kawai ana wanke kafafu ne amma wata kila abin da ya fi tsaka da duk abin da ake farawa sama ake sannan a biyo kasa wallahu ta'ala ala saboda in kai kasa saka ce da tune daga kasa zai iya komawa sama da haka kenan sama ake fara yin kasa amma dai Allah duban ta ban taba garin sani ba da yake gare da wanke kafa wallahu ta'ala ala na'am eh na na na yace wajen wanke kafa ko wanda ya gani su ba sa wanke haidar su shafa ko kuma ba hufi bane a kafar ba safa bace ba ko dole ka gani wannan ita ce alama ce ta ɗan shi'a yata'awwaluna qira'atan mamsuhatan haka imam ya nuna su ka habani yake cewa ko suna tawilin wata qira'a ce da take an riga an soke an samu qira'ar da take cewa famsahu wujubi wujuhikum wa aydiyakum ila kulli salati famsahu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين da kasra da kai da aka ce wa arjulikum kenan aka ji ne akan shafar sai sai ka shafu kafarka amma ita ayar da muke karantawa yanzu ka'idar qira'at da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum sai wa arjulakum ila al-ka'bayn sai mata fataha da haka kenan duk maghsulat sun zo da fataha ne mamtuhat sun zo da kafara ne da haka to duk malamai sai suka tafi cewa ana wanke kafa ne kuma idan mun yi sabani wajen aiki kai ka ce kaza kai ka ce kaza fa inna za'atun fi shay'in farjuhu ila Allah war rasul kuma da zuwa ga Allah da manzon shi ya manzon Allah ya alwala tun da manzon Allah ya alwala a duniya bai taba shafar kafa ba in ba hukunci bane akan ta wanke kafa kun sai wanke kafa ma hakura in dai mutum yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu ta'ala ala na'am na'am na'am ita yamma sun ce ma wajibi ne a cire zobe a cikin wajen taimama na'am amma ita alwala ce kawai in ka tura in ruwa ne ga yawanci shi kenan amma idan aka yamma sun ce an cire na'am wallahu a'lam sai dai kana da abu da ka karanto eh to wallahu alam in dai mu san bane manzon Allah ya daula da zobe mu saka musu ma wani zaul kace mu sile mana da lalle wahala a ciki na'am wa alaikum assalam eh da yake na'am eh eh eh na'am eh zai iya a kai kari akan na biyu da na uku na biyu da na uku duka mustahabi ne da ba ta ba tana da bukatar sama da sosai wata kuma kawai ka ta wada ta ma kuma ka da yawa da su Allah ka ta insha Allah duk wanda kai mala yayin Allah ya ta Allah ya mu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عملا الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا أسئلة لك فيها رضا ولا لا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين أنا ذلي منا ساكي توصلي دعيك منا على خير دعيك أنمك الله مدوك كن ساكي وان ديك رفا yan uwanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da wanda muke raye Allah madaukakin sarki ya gafarta mana idan kare zulmum ya sa mu cika da imani zabubukan da muka yi da wanda muka zaba Allah muna roƙon ka ka sa waɗannan mutane su zama to alkhairi ga addinin ka su zama to alkhairi ga kasa Allah madaukakin sarki ka ba su iko sauke nauyin da yake kansu Allah ka sa su zama to masu shugabanci ne na amana da adalci Allah murnar da muka yi Allah madaukakin sarki kar ta sa ta zama to abun bakin ciki a gare mu Allah ka sa tun daga farkon mulkin har ƙarshen ta zama to alkhairi ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi cewa gabanin ku ku ne wanda kuke musu addu'a kuna muku addu'a kuna son su kuna son su to Allah ka wadatar da soyayya a tsakanin mu Allah ka ba su ikon adalci magaunace su tun daga farkon mulkin har ƙarshen sa dan amfani da alkhairi hada mu baki daya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين